أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى شاتكوس ga watan jimadal ula shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da sha biyu ga watan sha biyu shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami bijimi shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah yan uwa idan ba a manta ba a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen alkabiratu thaniya kabira ta biyu a za kuma tashi yau insha Allah ta'ala alkabiratu thalitha ma'ana babban laifi na uku da malin yake ƙididdiga mana malai ce alkabiratu thalithatu babban laifi na uku ya ce fisihiri zai tattauna ne akan abin da ya shafi sihiri ma'ana abin da yake so ya ce babban laifi na ukun shine sihiri naka ce sihiri yan uwa ya kunshi tsafi ya kunshi dabo ya kunshi rufa'ido ya kunshi bugun ƙasa ya kunshi duk irin waɗannan abubuwan da ake yi na surkulle da kulumbutu duk ya shiga cikin asihiru saboda galibi a larabce duk nau'in aikin da mutum yake irin waɗannan suna da sunan da suke bashi akwai wanda suke ce masa kahin akwai wanda suke ce masa sahir akwai wanda suke ce masa arraf wanda haka dai kowane akwai sunansa amma dai duk idan ka dunkule su gaba ɗaya za ka samu suna ɗaukan ma'anan tsafi ko bokanci da hausa ‘yan uwa bokanci ko tsafi ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai mafi girma wanda Allah maɗaukakin sarki ya haramta su shi tsafi an haramta yinsa an haramta koyansa an haramta kuma zuwa wajen mai yinsa duk abubuwan nan guda uku Allah maɗaukakin sarki ya haramta su ko ka yi shi ko kuma a mutum ya koye shi ko kuma a ko kuma wanda shi bai iya shi ba bai koya bai tashi ya je wajensa a yi masa waɗannan abubuwan guda uku suna jefa mutum zuwa ga halaka babbar halakar da mutum idan ya shiga bai tuba a cikinta ba to zai mutu a matsayin babu imani Allah ya kiyaye mu saboda zuwa wajen boka da yin bokancin da koyon bokancin duk abin da suke fitar da mutum daga musulunci kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala yan uwa bokanci abu ne da ke haifar da rikici da barna tsakanin musulmi yana sanya gaba tsakanin musulmi yana raba ɗa da mahaifi ya rafa mahaifi da ɗa yana raba mata da miji yana raba yaro da ubangidansa yana haukatar da wani yana kashe wani yana sabauta wani duk wani abin da ka sani na cutarwa da rashin kyau yan uwa tsafi da bokanci yana kai mutane zuwa gare shi shi sa lallai tsafi da bokanci addinin musulunci ya yaƙe shi hakikanin yaƙi saboda babu maslaha a cikin bokanci da tsafi ko kaɗan dukkanin saɓarna ne kamar yadda za mu zo mu ji insha Allah ta'ala yan uwa malamai sun yi ta'arifin sihiri me ake nufi da sihiri za mu karanta ta'arifi guda biyu insha Allahu ta'ala ta'arifi na farko shine ta'arifin da malam Muhammad Salih al-Isaimin ya kawo a cikin sharhi wanda yake hannuna ta'arifi na biyu kuma shine tarifin da abubakar razi ya kawo wannan su zama dan kawo su mu dan fayyace hakikanin menene sihiri kamar mu shiga cikin gundarin karatun malam muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah yake cewa as-sihiru shi sihiri huwa ibaratun an uqadin wa qira'atin wa nafasatin yatawassalu biha as-sahiru ila al-idrar bil mas'ul yace shi sihiri ibaratun ana la'akari da shi ne an uqadin game da wasu kulle-kulle aka ce kulle-kulle shine wani nau'i ne na sihiri da bokaye suke yi akan sami zare a ƙulla nan a ƙulla tsakiya a ƙulla farko a ƙulla ƙarshe a ƙulle tsakiya kuma kowanne ƙulli idan ana yin sa za a karanta wani abu sannan a tofa akan ƙullin wanda wannan tofin da aka yi da abin da aka faɗa shi yake sa aljanin da suke wa boka sihiri su aiwatar da umarnin da yake so a aiwatar akan wanda ake so a yi wa sihiri idan cutar da shi ake so a yi idan wani abu ake so a bashi a jawo masa na amfani idan wani abu ake so a yi tsakaninsa da wani duk wannan ta sanadin wannan kulle-kullen da za a yi shi zai abin nan ɗinsa yan uwa wannan irin sihiri shine irin sihirin da Allah madaukakin sarki isharar sa a cikin suratul falaq yace wa min sharri hasidin qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa wa min sharri ghasiqin idza waqab sai ce me wa min sharri naffafati fil uqadi daga sharrin mataye annaffafati masu tofi fil uqadi a cikin kulle-kulle da suke yi na sihiri to shine mala yace abinda ake nufi da sihiri wani kulle-kulle ne wa qira'atun da kuma wasu abubuwa da ake karantawa wa nafafatin da kuma tofi da ake akan wannan kullun akan abin da aka karanta yan uwa galibi abin nan da ake karantawa wanda yake fitowa daga bakin bokaye ko masu sihiri galibi maganganu ne na kafirci maganganu ne galibi da suka kunshi bautar da kansu ga shaidanin aljanu ko kuma suka kunshi kafircewa Allah madaukakin sarki ko mummunar kalma ga Allah madaukakin sarki kansa subhanahu wataala wanda shi bokan ba lalle san abin da yake faɗa ba dan za ku ji wasu irin azaim ne maganganu ne wanda kai baka san abin da kake faɗa ba ba za kai baka san ainihin ma'anarsa ba su ba larabci ba su ba hausa ba su ba turanci ba haka sai ka rasa me ake faɗa wasu yare ne da su aljinin suke gaya bokayen su faɗi irinsu to idan aka sai a tofa a wannan kullun a ƙara tofawa yan uwa irin wannan sihiri na kulle kulle shine irin sihirin da aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine irin sihirin da aka yi masa wani bakin yahudi da ake ce masa Labid ibn al-A'sam al-Yahudi shine ya tura wani yaro da ke shiga gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi ya taja kai da matajin kai irin ɗan gashin da ke makalewa a cikin matajin kai to irin wannan gashin aka ɗauka aka ji aka annabi sihiri da shi ya kulle kulle a jikin gashin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya samu wata rijiya ya binne ya binne wannan abin da ya kulla a cikin rijiyar saboda bala'in tasirin sihirin nasa sai da ruwan rijiyar ya juya ya zama kamar lalle saboda tasirin sihirin nasa to Allah subhanahu wataala ya kare annabinsa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi daga wannan sihirin iya tasirin da ya masa iya gangan jikinsa ne kawai bai taba komai daga cikin abin da ya shafi risalarsa ba sakon da Allah madaukakin sarki yake ba annabi babu abin da ya taba kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai ga kamar yayi abu ne sai ashe bai ba galibi abin da yake gani kenan na Aisha take cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da ya ta addu'a sallallahu alaihi wasallam shi da kansa tare da darajarsa da kimarsa da martabarsa a wajen mahalicinsa amma ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a sai da lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ga damar warwarewa wannan sihirin sannan bayan annabi ya kwanta sai wasu mala'iku guda biyu suka zo ɗaya tsaya a daidai kansa ɗaya kuma ya koma kan ƙafarsa shi ne suke tattaunawa ɗaya yake cewa me ya samu mutumin ɗaya kuma ya ce ai tsafi aka yi masa tsibba aka yi masa waye ya masa aka faɗi sunan wanda yi duk annabi yana ji sallallahu alaihi wasallam da me ya masa da gashin kansa ina tsafin yake yana cikin bi'ir zarwan sunan rijiyar kenan a cikin rijiyar aka je aka binne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan yayi wannan mafarki ya tashi sai Allah madaukakin sarki ya jaddada saukan masa da suratul fal- suratul falaq da suratul nas annabi da ya tashi yana karanta waɗannan surori sai shi kenan wannan sirrin gaba ɗaya sai ya warware ina fata an fahimta shi sa suratul falaq da suratul nas yan uwa surori ne sadidan na warwarewar sihiri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma ta'awwaza muta'awwizun bi mithlihima wani mai neman tsari bai taba neman tsari da wani abin neman tsari kamar qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas baka tsara da qul huwallahu ahad yan uwa babu kamar su duk wani warwarewar sihiri in ka wuce waɗannan to sai dai ka ƙara su sai dai kasance kawai su ma ƙara su akai su annabi ya karanta sai sihirin ya warware annabi ya ɗauki sahabbai tsira da aminci tsara tabbata a gare suka je rijiyar nan aka tono wannan sihirin annabi ya ce ku basha inda yake ba na so Allah maɗaukakin sarki ya warwar da ni ya bani lafiya na tono al'umma ta kuma shari annabi ya ce ku basha inda yake to irin wannan sihirin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam mala ya ce idan aka irin waɗannan abubuwa aka yi tofi aka tofa abin da aka tofa a cikin zare ko a cikin kulli ya tawassalu biha sahiru shi bokan zai yi tawassali zai kamun kafa da wannan maganganun da yake faɗa da tofin da yake a cikin abin da yake tofawa ilal idrari bil mashuri dan ya cutar da shi wanda ake so a yi sihir in uwa ana fahimta ai yanzu kana nan a cikin garin Kano bokan da yake Nijar ko yake Sokoto ko yake Katsina ko yake Kaduna idan an kai masa abin da yake asar ɗinka rigarka ta ciki ko gajeren wandonka ko gashin kanka ko wani abu naka idan yayi abin da zai da shi na kulumboto yayi tofi yayi wasu abubuwa shikenan kana nan asirin zai tasiri a kanka kana nan asirin zai tasiri a kanka ba lalle sai ko sai ya mubasharance ka ba sai ya taba ko abin da ya kama da ka a'a saboda yan uwa tsafi galibin sa ana yin sa ne da shedanin aljanu e su kawai abin da suke bukata shine akwai hidimar da suke bukata shi boka ya musu idan zai musu hidimar da zai musu to su kuma za su yi masa duk abin da yake bukata e su abin da suke bukata shine a kafircewa Allah madaukakin sarki ai shirka a sanya wa Allah kishiya in dai boka zai zama kafiri arne cikakke to su kuma duk wanda yake so a kashe za su je su kashe shi wanda yake so a haukata za su je su shiga cikin jikinsa su lalata kwakwalwarsa su kashe su haukata shi wanda ake so a duk abin da boka yake so a yi su kuma za su je su aiwata yan uwa haka al'amarin yake sai ma ce faminhu daga cikin tsafi ko sihiri da ake man yaqtul ko ma yaqtul akwai irin tsafin da idan za aka yi shi zai kashe mutum ne kawai eh kai tsaye idan boka ya ce idan wani jojan boka ya ce shi abin da yake so kawai wani ya takura masa a kautar da shi ko mace ta jojan boka ta ce kishiyarta ta matsa mata ita ba ta son ganin ta shikenan an gama boka idan ya kulumbutan da zai akwai hanyoyin da bokaye suke bi yan uwa wajen kirawo aljinin da suke aiki da su turuq ihdar aljinn kenan hanyoyin halatto da aljini idan boka yana so ya aiki akwai abubuwan da zai farfada wanda shi bo shi aljinin ya sharɗanta masa ko ya aikata sai aljinin ya zo wani lokaci duk irin waɗannan hanyoyin ba ma wai mallaka aljini ba irin hanyoyin halatto da aljinin su kansa shirka ne yan uwa don wani lokaci za ku ga a kamar yadda wahid abdulsalam bali yake faɗa a cikin littafin sasarar battar yake cewa a cikin boka idan yana so ya halatto da aljanu akwai wanda sai ya sa qur'ani izu 60 ya taka ya shiga da shi ban daki zai raba qur'ani izu 60 nan 30 nan 30 ya silifas da shi ya shiga ban daki akwai wanda kuma za a sarɗanta masa sai ya yi zina da mahaifiyarsa wani kuma da yarsa wani za a ce sai ya rubuta alkur'ani da jinin haila yan uwa waɗannan abubuwan wallahi duk suna faruwa duk suna faruwa ba tatsuniya bace ba almara bace suna yi kaje ka samu irin waɗancan bokayen za su baka labari sannan sai aljanin ya zo sai su yi magana ya gaya masa abin da yake so shi kuma sai je ya aiwatar masa idan aka yi rashin sa'a kai da za a yi wasu hirin kuma baka addu'o'i baka karatun alkur'ani baka zikiran annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan da asiri ya zo kuma sai ya tasiri a kanka amma idan Allah ya taimake ka ka katangu da katangar alkur'ani da sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko sihirin ya zo sai dai juya ba zai tasiri akan ka bai isa ba Allah madaukakin sarki ya ba mu kariya to daga cikin sihiri yan uwa akwai wanda kisan kai yake yi wa minhu ma yumribu daga cikin sihiri akwai wanda rashin lafiya shi kuma yake sawa idan aka yi wa mutum za a sashi rashin lafiya wa minhu ma yuzhibul aql daga cikin sihiri akwai wanda yake tafiyar da hankalin mutum eh mutum lami lafiya ka san shi babu abin da yake damunsa kawai sai ka ji an ce ya haukace yan uwa irin wannan aibu duk mun san shi nawa aka haukata nawa aka haukata da yawa ba su da adadi kawai wani yana jin haushin ka sai ya ce shikenan haukata mutum shikenan mutum yana cikin iyalinsa saboda tsabar rashin imani kawai sai ya dauke mutum daga cikin iyalinsa kawai sai mutum ya shiga gari yayi ta tafiya bai san inda zai je ba yayi ta tafiya daga nan sai a tsinci mutum a Nijar wallahi daga Kano ba a yi Nijar fa kai ko ka tsana aka ce gaje saboda Allah in ba rashin imani ba saboda Allah me za ka samu a duniyar ka tura mutum tun daga nan har Nijar a ƙasa to me tare maka wannan kaɗan ne daga cikin aikin bokaye yan uwa mala yace wa minhu ma yujibu al-aqd daga cikin sihiri akwai wanda yake wajabta al-aqd abinda suke cewa al-aqd daura mutum mala yace abinda ake nufi da al-aqd shine ya'ni ta'alluqul insani bi ghairihi ta'alluqan shadidan shine zuciyar wani ta ta'allaku da wani ta'alluqin da yake yayi tsanani da yawa mutum ya ji cewa idan ba wani ba zai iya rayuwa ba galibi irin waɗannan mace ta fi zuwa tewa mijinta ko yaro ya ubangidansa ko makamancin wannan ko makamancin wannan galibi idan mace ta fahimci nushuz daga mijinta kamar bijirewa ko wani abu ko abin da mata suke ta faɗi tashi a kansa cewa mallaka sai sun mallake mijinsu to da aka samu wacce imanin ta yayi rauni tauhidin ta yayi karanci sai ta tafi wajen boka sai ta ce ko ita abinda take bukata sai abinda ta ce wa mijinta na ba ku labari akwai akwai irin mutanen da idan sun je sun dauko salari din su zuwa suke su ajiye matan su wallahi sai yadda suke da shi idan ya karbo kudin sa gaba daya wallahi haka zai zo ya zube mata sai abinda ta ga dama ta dauka ta bashi sai abinda ta ga dama ta dauka ta bashi akwai irin wannan da yawa to kaga wannan ta'alluqin ayyayawa akwai mutumin da wahida abdulsalam ya bada labarin sa a cikin namuzat da yake kawa ina ji ya kawo ya kawo shi a cikin wiqatul insan kuma kamar ina ji ya bada misalin sa a cikin sarin battar mutum ne da matarsa ta je ta masa irin wannan tsafin shi kuma sai abin ya zama mata bala'i saboda ko unguwa ta tafi ya rinka kuka kenan ya rinka rusa kuka kenan kamar dan karamin yaro na goye ya shiga uku ya lalace ina zai sa kansa ya tafi unguwa ta je ta dawo ta bashi a gida ba hatta wajen aiki ya daina zuwa saboda saboda saboda matarsa kaga wannan ta zawo kanta bala'i kullum sai yana ta'allake da ita ta je ta yi tsafi a wajen boka to me amfanin wannan ke kanki wannan kwanci hankali ne mutum babba da shi gardi saboda Allah kullum yana makale da ke ki bashi ya je kasuwancin sa ya samu miki abin da zaki ci ai wato yan uwa barin ga muku wani abu wallahi mace da namiji mata da miji ba za su more ba sai sun faɗi tare sun tashi tare ai faɗa a shirya wannan shi yake ƙara danƙon zumunci ba haka ba ne a ɗan samu saɓani a shirya kullum wannan shi yake ƙara gane ka gane mahimmancinta ita ma ta gane mahimmancinka amma tana jin tsoronka kamar me ko kana jin tsoronta kamar me wannan jama'a ba zai daɗi ba da ka shigo gida ta tattare jikinta a waje guda ko kuma idan ita ce ta shigo kai ka tattare gida a waje guda ba daidai bane ba daidai bane mala yace wa minha ma yujibu sarf daga cikin tsafi akwai wanda yake yi wanda yake wajabta as-sarf shine juyar da hankalin mutum ya'ani insirafuhu an ghairihi insirafan kamilan shi kuma wannan sai a juyar da hankalinsa daga wani juyarwa ta gaba ɗaya shi wannan za a sa so tsakaninsa wannan kuma abinda ba shi cewa farraku shi yake nufi a nan wajen an ga wani yaro babansa yana son so mai tsanani shi kenan wata kawai ta je ta ce da Allah ita ba ta so so take son ne tashi daga kan yaran ne ka dawo kan ɗanta kishi ya galibi mata suna irin wannan sihirin da yawa sai namiji yana son mace kawai sai ji ya tsane ta wato ƴan uwa galibi irin wannan sihirin shi kuma akwai sihirin da suke cewa sihirut takhil shi sihirut takhil ana khayyala maka ne ana juyar da surar da take a haƙiƙaninta ta zamto kishiyar haƙiƙaninta matakka kyakkyawa san kowa ƙin wanda ya rasa ta bahaushe wallahi da ka je ka ganta sai ka kama wata kura ba wa kura ta zama ba kyakkyawa ce amma takhyil ne shedan ya juya maka surar ta mai kyau kai kake ganin ta haka za ka ganta a wani irin gani manzar qabih gani mummuna ka ji ba ka san ganin ta yan uwa akwai mutumin da idan ya doso gida duk farin cikin da yake ciki da zarar saura kamar awa ɗaya ko saura kamar minti biyar ko minti goma ya ƙarasu gida wallahi zai ji gaban sai na faɗuwa zai ji gaban sai na faɗuwa da zarar ya shiga gida kuma shikenan sai ji kamar ba shi da lafiya saboda ka irin wannan sai ka ga duk wani zaman lafiyarsa da suke tsakaninsa da matarsa an daina yi an je an shiga abokan raba tsakaninsu shine abin da malaki mana ishara a kansa anan wajen malai ce fahuwa anwa'u fahuwa anwa'u wal iyadu billah shi sihiri nau'i nau'i ne wannan misali kawai malam ya bayar amma yace nau'i nau'i ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye lakin kulluhu muharramun malai ce sai da duk wani bokanci duk wani tsafi duk wani sihiri da ka sani malai ce haramun ne Allah madaukakin sarki ya haramta shi وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تسحر أو سحر له yace kuma hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi duk rahamarsa da jin kansa al'ummarsa sai da ya barranta ya yi baran baran fito na fito yace da dukkanin wani mai sihiri ko wanda aka yi masa sihiri ko wanda ya sihiri ko wanda aka yi wa sihiri to a takaice wannan shine dan ta'arifin da malam Usaimin ya kawo Abubakar Razi alaihi rahmatullah shi kuma yake cewa bokanci ko kuma sihiri yace kullu amrin shine dukkan wani al'amari khafiya sababuhu wanda sababinsa ya ɓoyu abin nufi yanzu misali namijin da yake zaman lafiya da matarsa sai lokaci guda aka ga ya canza ya tsane ta yanzu tasiri ne bayyana ko amma me yasa ya tsane ta an sani to wannan shine sihiri kun ga hafiya sababu ko sababin me yasa ya tsane ta tsafi ne da asiri tsafi ne da asiri ya ce watu khayyalu ala ghairi haƙiƙatihi wa ya jiri majarar tamwihi wal khida kuma a watu khayyala ala ghairi haƙiƙatihi zai rinka ganin abin ba a haƙiƙaninsa ba wa ya jiri kuma yana gudana majarar tamwihi wal khida magudana ta yaudara da ruɗawa da rikitawa mutum ya rasa menene ainihin abin da yake faruwa duk iya binciken ka ba za ka gano sababin abin da ya faru ba idan ba Allah madaukakin sarki ya ma gaman ga daga tar ka gano cewa tsafi akai ko asiri ba to Imam Razi yadda ya fassara a shi sihiri kenan yan uwa yan uwa mu sani cewa sihiri ma'abocinsa addinin musulunci kai tsaye ya kafarta shi kai tsaye addinin musulunci ya kafarta shi wannan zamu zo mu ji a cikin ayar da malam zai kawo mana sannan wanda ya tashi ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu cewa yana da matsala iri kaza ko yana da larura iri kaza boka ya gaya masa wani abu sai ya ji ba zai iya yi ba to wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce shi wannan sai ya kwana arba'in yana sallah Allah baya karba yan uwa an fahimta haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa a cikin hadisin muslim man ata kahinan fasa'alahu an shay'in lan tuqballahu salatu 40 yawm wanda ya je wajen boka ya tambaye shi wani abu komai kankantar sa ka kaddara ka sa wajen boka zaka za a je sai kai rakiya ka kaddara ka je wajen boka ko ya je wajen boka ko ya je wajen boka sai boka ya gaya masa abin sai ya ji ba zai iya ba misali boka ya ce sai an ji an kashe yaro ko an yanka jariri ba suna yi ba sai an kwakwalo ido an kawo masa ko an kawo wani part na jikin mutum sai mutum ya ji ba zai iya ba sai kai boka ya haƙuri ba zan iya ba to mujarradin zuwan da mutum ya yi wannan zuwan da ya yi bai aiwatar da abin da bokan ya faɗa ba bai gazgata shi ba sai kwana arba'in yana sallar Allah bayar ruwansa da sallarsa kuma fa sai ya yi sai ya yi dole ya sauke nauyin da yake kansa ba za a tume shi cewa baya sallah ba amma albaruwan Allah da sallarsa kwana arba'in amma babban hadarin yan uwa shine mutumin da ya je wajen boka ya yadda ya karbo sirri a wajen boka ko ya karbo abin da ya karbo ya zo ya aiwatar shi ko wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace dukkanin sa ya tattare kayansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi ba annabi man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye yan uwa saboda yanzu ana barin imani da yawa wallahi ana barin imani annabi ya ce duk wanda ya zo zan boka ko dan duba ya tambe ya gaskata shi akan abin da ya faɗa annabi ya ce ya kafarta da abin da aka sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu uwa ku kalli yadda al'ummar mu suka juye suka zama abin da bai kai ya kawo ba sai an je an kai wa boka babban abin takaici kuma da abin tashin hankalin shine al'ummar ma saboda rikicewar mu ba ma ma iya tantancewa ya boka galibi shine matsalar sai mutum ya je ya ce a wajen wani malami na je eh na je wajen wani malami shi ne babban abin tashin hankali a kallo arni a ce masa wai malami wallahi akwai tashin hankali yan uwa akwai tashin hankali haka kawai mutum shi ba karantarwa yake ba ba almajirai ne da shi yake karantar da su ba ba makaranta ce da shi yake karantarwa ba ba zuwa ake wajen sa littafi a ɗaukar karatu ba amma sai ka ce masa malam malam kai baka san inda ya karatu ba ya zama malam ya san boka dai ya zama boka to yan uwa akwai abin tashin hankali irin wannan abu al'umman maza da mata yanzu da ne ake cewa mata wajen boka yanzu ba ba ba namiji ba mace duk zuwa ake wallahi duk zuwa ake wanda ma baka tsammani sai ga mutum kamar mai hankali kamar mai hankali sai ga zai ganshi yayi layi yayi goho a gaban boka sai ganshi ya je wajen boka ya zauna yan uwa asarar imani ne fita daga musulunci ne wallahi zuwa wajen boka kada ka sake ka je wajen boka kada ka sake ka raka wani wajen boka kada ka sake iyalinka ko wata ‘yar uwarka ta je wajen boka kada ka sake ba kai kaɗai ba dole ka yaƙi duk wanda kake da iko a kansa kada ya je wajen boka boka haddasa fitina yake yi boka fasiki ne boka fajiri ne ya karɓi kuɗin mutane ya yi lalata da matan mutane ya raba tsakanin mutane da an je ana wani abu sai ya ce ai wani ne ya kaza sai haɗa rigima a cikin gida ana zaman lafiya sai kaji an ce ai wani wanta ta tewa na asiri sai kaga duk gaba haɗe rigima ta dawo kanta ita bayar Allah miskiniya bata ma san abin da ake ciki ba amma boka ya haɗa bala'i yan uwa yan uwa duk inda boka ya yawe wata a waje wallahi ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba Allah madaukakin sarki ya shirye da mu mala yace li anna sahira la budda wa an yakfura mala yace saboda boka la budda babu makawa wa an yakfura zai kafarta ga Allah madaukakin sarki sakamakon aikin sa na bokanci sai mala kawo aya ce qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr Allah madaukakin sarki yace sai dai shaydanu ne suka kafarta me yasa suka kafarta yu'allimuna nasa sihir saboda suna sanar suna koyar da mutane sihiri dauki farkon ayar Allah madaukakin sarki ce wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman wattaba'u su yahudawa sai suka dawo suna bin ma tatlu shayatin abinda shaydanu suke karantawa ala mulki Sulaiman game da mulkin annabi Sulaiman wato shaidanu sun kimsa wa yahudawa cewa mulkin annabi suleiman alaihi salam ya mulki duniya ne ta hanyar mai ta hanyar tsafi me dalili suka ce yadda mulkin annabi suleimani yake da faɗi ya mulki mutane aljanu tsuntsaye dabbobi duka Allah ya ce wahu shirin suleimana junuduhu min aljinni wal insi wa tsairi fahim yuza'una duk suna cikin tawagarsa idan ya taho annabi Sulaiman ga aljanu ga sawun aljanu ga sawun mutane ga sawun dabbobi ga na tsuntsaye an taɓa irin wannan mulkin to sai suka ce wannan mulkin duniya ne da ba a taɓa samun irinsa ba ai wannan mulkin annabi Sulaiman ya yi shi ne da bokanci da tsafi eh shi sa za ka ana cewa akwai hatimin annabi Sulaiman ku duk wanda ke cewa akwai hatimin annabi Sulaiman akwai matsala fa eh kana gaskata annabi Sulaiman ya yi bokanci ba kenan saboda haka akwai babu wani hatimin annabi Sulaiman idan akwai hatimin annabi Sulaiman a wajen manzon Allah ya kamata mu ji sallallahu alaihi wasallam ba haka bane to kai ka taba ji annabi ya ce akwai wani hatimin annabi Sulaiman to shine suke rai cewa annabi Suleiman ya mulki mutane da me da bokanci shine sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kafara Suleiman ko kadan annabi Suleiman bai kafarta ba me yake me yake nufi da wannan bai tsafi ba bai bokanci ba walakin shayatin kafaru sai dai abin da ke faruwa shaidanu ne suka kafarta me dalilin kafarta sai Allah ya sarraha abin sai ya ce yu'allimunan nasa sihira suna sanar da mutane sihiri da bokanci da tsafi yan uwa kalli wannan ayar da kyau iya nan wajen zaka ga ashe koyar da sihiri menene kafirci ne ko to in dai koyar da sihiri kafirci ne shi kuma yin sihirin fa menene an fahimta to kun ga kawalasan na farko da ya fara hawa kan boka a cikin ayar kenan wa ma kafaru sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra mali cewa mali shaytanil mal'un غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به yace shedan la'antacce ba shi da wani buri shine gharad ba shi da wani buri fi ta'limihi al-insan wajen sanar da dan adam as-sihra ya koya masa sihiri illa li yushrika bihi sai dan dan adam din yayi shirka da Allah madaukakin sarki sai dai ya ingiza dan adam ya je yayi shirka da Allah madaukakin sarki ya hana ya hana shi haɗuwa da Allah maɗaukin sarki lami lafiya wannan shine babban burin shaidaru suka koyar da mutane sihiri ɗan uwa wannan ai za ta nuna mana cewa farkon wanda suka fara yin sihiri a duniya shaidanu ne ina fata an fahimta farkon wanda suka fara yin sihiri a duniya su ne shaidanu daga baya kuma suka fara sanar da waliyansu daga cikin mutane shi sa in dai sihiri na gaske ne hakikatan har gobe hajji baya yiwa sai da taimakawa shaidanu baya yi wa ‘yan uwa sai shaɗan ya sa hannunsa na siri yake yi wa saboda su ne asalinsa su ne tushensa malai ce ƙala Allah ƙala ta'ala shi sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mu kubiran an haruta wa maruta da yake ba da labari game da haruta wa maruta Allah ya ce wa ma yu'allimani min ahadin su haruta wa maruta mala'iku ne a zance mafi inganci da Allah maɗaukakin sarki ya sauko da su daga sama don ya jarraba ‘yan adam da su an gane ka'idan mala'ika shi la ya asuna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ba sa saba wa Allah duk abin da Allah ya musu umarni amma sai Allah ya sauko da su ƙasa dan ya jarrabi ‘yan adam da su to sai suke koya wa mutane sihiri dan Allah maɗaukakin sarki ya tantance ga suwaya su koyi sihirin nan za su ɓata suwaya kuma za su janye jikinsu daga ciki sai su rabauta to shine su waɗannan mala'ikun kafin su koyar da kowa sihiri sai sun gaya masa cewa wa ma yu'allimani min ahadin ba sa sanar da wani daga cikin mutane su koya masa sihiri hatta ya kula sai sun faɗa sun ce inna ma na hannu kaɗai mu da ka gan mu fitnatun fitina ce jarrabawa ce saboda ka fala takfur kada ka kafarta fala takfur kada ka kafarta da me da koyon sihiri kaga wannan ayar wannan gaba ta ƙara tabbatar mana da koyon sirri menene kafirci ne fa yata'allamuna minhuma sai Allah madaukakin sarki ya ce fa yata'allamuna su mutanen da suke koyon sihiri daga wajen Haruta wa Maruta suna koyon tsafi daga wajen su ma yufarriquna irin sihirin da suke raba tsakanin bainal mar'i tsakanin mutum wa zauji da matarsa eh shine farraqun da Bahaushe yake cewa su kuma suna ce masa sihirin tafrik e sihirin tafrik sihiri ne mai zafi shi ma kwarai da gaske e sihiri ne da ake zuwa a yi a raba mutum da masoyinsa ba lallai mutum da matarsa ba a raba mutum da matarsa a raba ɗa da uba a raba yaro da ubangidansa duk wanne ne ba a yi kowanne ana yi duk ana yi to kun ga wannan Allah madaukakin sarki ishara a gare da wannan a cikin alkur'ani suna koyar da mutane irin sihirin da ya su raba tsakanin miji da mata وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله sai Allah maɗaukakin sarki to gaciya ya ce amma ba su kasance bi na bihi za su iya cutar da wani ba da wannan sihirin nasu ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah maɗaukakin sarki yan uwa akwai abubuwa guda biyu a wannan gabar abu na farko shine sihiri da gaske ne yana tasiri as-sihru haqqun wa lahu ta'thiru lakin bima qaddarahu al-qadir sihiri da gaske ne kuma yana tasiri sai dai kuma sai mai kaddarawa ya ga dama shi ne abu na farko sihiri da gaske ne wa ai shi sa na fawo muqaddima na kawo mana yadda aka yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sihiri kuma ya tabbata na farko dan Allah madaukakin sarki nuna mana sihiri da gaske ne ana yi na biyu dan mu gane cewa idan aka yi mutum sihiri me zai yi kuma ya warke na uku dan mu fahimci cewa kada a yi wani sihiri a dauka cewa gazawa ce a'a amma wanda ya fi ka daraja da fala a wajen Allah madaukakin sarki dan uwa ba haka bane abu na biyu kuma dan ka fahimci cewa sai shi sihirin baya tasiri sai da sai da ganin damar Allah madaukakin sarki da gaske ne ana yi ana kashe mutum da sihiri yan uwa ana haukata mutum da sihiri ana kaza komai da ka sani na cutarwa ana yi da sihiri amma fa sai da izinin illa bi izinillahi sai da izinin Allah madaukakin sarki idan bai ga dama abin ba zai tasiri ba sai ce wa ma wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sannan su mutane suna koya daga wajen waɗannan mala'iku da suke koyar da su sihiri ma ya burruhum abin da zai cutar da su ne wa layan fa'un ba zai taɓa amfanar da su ba wannan sai nuna mana a ce sihiri dukkaninsa menene cutarwa ce uwa babu amfani a cikin sihiri kun ga akwai abubuwan da za ku ga saban Allah ne amma Allah madaukakin sarki ya tabbatar akwai wasu dan amfani a cikin su amma banda sihiri kamar shan giya yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun sai ce me amma na fi'u amma kalli siri sai Allah madaukakin sarki ce wai ta'allamuna ma me yadurruhum ma tana cikin mubahamat tana cikin lafzul umum abinda suke game komai idan suka zo a gaban su ma yadurruhum abinda kawai yake cutar da su shi suke koya musu babu amfani a cikin siri wala yanfa'um sai Allah ya ƙara taukidi yace wala in aka ce ma yadurruhum ba ya isa ba amma sai Allah ya ce wala yanfa'um ba ta amfanar da su sai Allah ce walaqad alimu haƙiƙa sun sani su wanda suke koyon sihirin nan laman ishtarahu lalle duk wanda ya koyi sihiri ishtara anan wajen bi ma'ana ai ta'allama wanda duk ya koyi sihiri malahu fil akhirati min khalaq ba shi da kowanne irin rabo komai kankanta sa a lahira kun ga inda kai musulmi ne zaka samu rabo a lahira ko ba haka bane da mai sabo da wanda baya sabo da wanda ya ba Allah dukkanin su inda musulmi ne kana da rabo komai kankantar sa sai dai wani zai shiga aljanna karan fari haka ne wani sai an masa hisabi wani sai ya bi ta wuta haka ne to amma dukkanin su akwai wanda ba shi da rabo babu amma su waɗannan sai Allah madaukakin sarki ce malahu fil akhirati min khalaq ai malahum fil akhirati min nasibi ba su da kowanne irin rabo duk wanda ya mutu yana tsafi yan uwa wallahi ba shi da kowanne irin rabo a lahira su ne wanda Allah madaukakin sarki ce ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar irin waɗannan ba su da komai a lahira sai wuta kawai Allah ya tsare mu masu tsafi kenan Allah madaukakin sarki cewa labi isa ma sharo bihi anfusahum lalle ya munana abin da suka kasance suna siya wa kansu da kansu suna koya suna cutar da kansu da kansu da shi laukanu ya alamuna amma da sun kasance sun sani sai mala yace ai min nasibin abin da ake nufi min khalaq shi ya fassara yace ai min nasibin ba su da kowane irin rabo مالتي فترى فنرى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون حراما فقط مال الذهب يتي شيسا منا غنن جماعة ديوا شينو خلقا جماعة ديوا كثيرا ما سيوا من الضلال دي سكا بتا يدخلون في السحر سنا شغا cikin sihiri amma wayadhunnuna haraman faqat sai su ringa tsammani wai bokanci kawai ordinary haramun ne eh saboda wasu abin da suke dauka wato jara'an ba ta kai wani shi ya yadda komai komai haramcin abu inda aka ce mai haramun ne inda akwai masalarsa a ciki yayi ma'ana mutum ya san abu babu kyau an ce masa haramun ne Allah baya so ya yadda yayi a dai ba kafirci bane ko to sai ya je yayi wasu sun yadda su jefa kansu cikin wannan bala'in saboda wannan shekin nuna maka mutane da yawa ba su san Allah madaukakin sarki idan ka san Allah da rahamar Allah da abin da Allah ta dawo wanda suka bi shi idan kuma ka san ɗaya ɓangaren azabar Allah maɗaukakin sarki da narko da bala'i da musiba da Allah maɗaukakin sarki ta dawo wanda suka saba masa wallahi ba za ka saba ba za mu saba Allah maɗaukakin sarki ba dukkanin mu to amma mala ce sai kaga wasu suna zuwa suna shiga cikin harkokin sirri da tsafi wasu tsammanin su a irin nasu jahilcin cewa shi bokanci da tsafi kawai haramun ne kaɗai bai fitar da mutum daga musulunci idan ko mutum ya mutu yana bokanci ko yana zuwa wajen boka bai tuba ba da shi da fir'auna da hamana da karuna duk ɗaya suke duk ɗaya suke sai dai kawai fir'auna da hamana kafircin sa yafi nasa amma yadda su fir'auna su dawo ma'auta shi ma haka zai dawo ma'auta Allah ya kiyaye malai cewa ma yash'uruna annahu al-kufr ba su san cewa bokanci kafirci bane yafi karfin zunubi kadai fa yadkhuluna fi ta'limi fi ta'limi siyama wa amaliha sai ga sun shiga suna koyar wani nau'i na bokanci da ake ce masa asiyama abin da ake nufi asiyama shine alama galibi suka ce kowane dan adam yana da wata alama da ake gano shi da ita ta hanyar sunansa akwai abubuwan da suke zazzanawa to alamomi ne kala-kala kowane ɗan adam akwai irin alama da ta dace da shi kuma kowace alama akwai ma'anarta akwai abin da take nufi to suna zuwa suna duba da irin waɗannan abubuwan haka yanzu misali za ga akwai abubuwan da ya zama ruwan dare da ina gani za ga har a irin facebook za ga group group guda ake buɗewa na koyar da irin abubuwan da sihiri ai kuna gani ko sai mutum ya ce wani Allah a duba masa shi nari ne ko shi hawa'i ne ko shi ma'i ne ko shi turabi ne zai auri mace mai suna kaza da Allah wai a duba masa za su dace ko turarin ya dace dan Allah ka duba ina ka manta Allah madaukakin sarki wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wai ka wai a duba maka shi kuma kawai sai ka ji ya ce ai da wani da wani ba su haduwa ba haka bane wato abin da sana muku wannan shine yadda zaka ga abubuwan ya zama to kwama wai yanzu a Facebook ma duniya ce gaba ɗaya wani a da sunan musulmi ya buɗe yana tallan irin waɗannan abubuwa ko yadda tsafi ake fa sosai ƴan uwa ko yadda sihiri ake sosai kamar yadda ake koyar da karatu na rantsi da Allah ko yadda shi ake sosai kuma mutane suna ta zuwa suna koya saboda neman duniya Allah ya kiyaye amin mal ya ce wa hiya mahbu sihir irin irin wannan abin da suke yi ya ce wallahi tsantsar sihiri ne bokanci ne tsafi ne wa fi aqadur rajuli min an zawjati huwa sihrun haka nan suna za su koyi irin abubuwan da yake kulla kulla namiji game da matarsa shine suke ce masa arrabatu ko al-aqad da akwai irin waɗannan abubuwa duk wanda suke tsofaffin gardawan da ya san irin waɗannan abubuwa akwai aqadu ko ko rabadu shine ayi wani abu a hana mutum saduwa da matarsa muguntar da za a yi kenan ana ko dai a yi ta bangaren namijin ko a yi ta bangaren macen idan ta bangaren namijin ne mutum lami lafiya kalau yake idan matansa biyu idan ya je wajen wannan lafiya kalau zai ji shi babu abin da yake damunsa amma wallahi da ya zo wajen wannan sai ya ji da shi da ita da ɗaya suke shi ma ya zama macen a lokacin ai kun fahimce ni ko duk wani ƙoƙari da zai kuma wallahi ba zai abin nan ba saboda tsabin mugunta in ya dawo wajen wannan sai ya dawo mutum in ya dawo wajen wancan kuma sai ya mutu saboda mugunta eh ana nan ana ana ce masa aqad wannan masu dan imani imani ne masu kiyansa tunda su ba kashe mutum su ba kaza suke masa ba in ko mace ce akwai abin da suke ce masa sihirun nazib sihirun nazib shine sakawa mace jini sakawa mace jini akwai matar da ni take gamin cewa wallahi kusan duk lokacin da mijinta zai je wajenta sai jini sai jini idan ya bar ɗakin ta kuma sai jini ya ɗauke kai ka san wannan ba lafiya ba sai jini to suna nan suna yi wata jijiya ce wata jijiya ce a saman mahaifa ana ce mata azil to ita shaɗan yake zuwa ya zungura sai jini ya ta zuba wata mata hamna bintu jahash yar uwar zainab bintu jashin ce matar annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi tace ya rasulullahi jini yana ta zama mun na rasa yadda zan yi da shi sai annabi ya ce mata inna ma hiya rakbatun min rakabati shaitan ai wannan abin da kike gani wani zunguri ne daga cikin zungurin shaitan annabi ya tabbatar da wannan akwai annazib din da kawai shi yana zuba ne kamar yadda rashin lafiya take zuwa normal rashin lafiya ne amma akwai wanda kuma shaitan yake zawo shine irin wanda nake gaya muku ana so a hana mutum mu'amala da matarsa sihiri ne gashi na suna nan suna yi Allah shirye da mu gaba daya mala yace fi mahabbatir rajul lil mar'ati haka nan kuma suna zuwa su koyi irin abin da za a sanya mace ta zo mijin mace so ta wa bughdiha lahu ko kuma ya kita wa ashbahu zalika wa ashbahi zalika da makamantan waɗannan abubuwa bi kalimatin majhula malai ce da wasu kalmomi majhula wanda ba a san su ba shine abin da nake gaya muku dazu irin abubuwan yanzu misali wanda ya san irin a sakandami da ake rubutawa kun san sakandami na san da yaran ba ya san sakandami irin irin waɗannan abubuwan da ake rubutawa za ka ga sai a yi wani abu kamar me zan ce mai murabba'i ba cycle ba ne haka kamar square ko kamar murabba'i haka sai a ɗanyi gida-gida a ciki na sai ga arbuta wani ya fafaka ya ilu ya menene ilu eh haka za ga ana rubuta wasu abubuwa yanzu dan Allah me ma'ana ya kakafa ya ilu to ka gani zane ne ake zana shi sosai eh da da duk muna da irin wannan barorin mu duk mun yi shi za shi za da ke baku labari kai saboda ni ma na san yadda ake yi wasu abubuwan din na san su to sai kaga abubuwa ne da kai shi ba larabci bane in ka iya larabci zaka ba larabci ba za su fassara ba wallahi ba Hausa bace kuma tunda kai ba Hausa ne ba kuma turanci bane wani irin yare ne kai ma baka sani ba ba zai karanta ba ba ya karantuwa me dalili saboda yare ne wanda su shedanin suke bautar da kai da shi kuma yare ne da yake kunshe da shirka wa Allah madaukakin sarki galibi irinsa shine abinda malai yake nufi bi kalimatin majhula aksariha shirkun wa dalal malai ce mafi yawancin su shirka ne da bata in ji malam zahabi Allah madaukakin sarki ya yi samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zuwa idan Allah kai mu mu dora zamu tashi haddu sihiri eh menene hukuncin mai tsafi ko boka shine inda zamu tashi insha Allah ta'ala amma in aka ce hukuncin sa ba ana nufi kai zaka yi masa ba gwamnati ta yi masa yawa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah maɗaukin sarki ya fi mai na'am to bismillah ya rama na'am na'am eh eh na'am wallahi malam da yawa an ji kuma wani wani mahaifiyar ta ta fara
gaskiya ne eh yanzu abin da za a kawai sai istighfari a rama ba matsala insha Allah ta'ala ai lokaci bai kure ba istighfari kawai za a yi kuma abin da aka wa mutum da tilas ba matsala a ɗaya daga cikin abubuwa guda uku da annabi ya ce an gafarta al'ummarsa wa mastukrihu alaihi ko da abin da aka tilasta shi a kansa saboda haka insha Allah ta'ala ba matsala wannan sai dai kawai a shi yayi gaba in Allah ya yarda Allah ya samu dace na'am bismillah na'am na'am sirul mahabba shine attiwala suke ce masa attiwala zamu zo mu bayanin sa wanda annabi annabi ya ce innar ruqa wat tama'ima wat tiwala shine a sa wani ya so wani eh sirrin da wani yake baya son wani sai a sa shi ya so wani galibi yanzu za ku ga yan mata suna zuwa su kai sunayen maza samari sai ku yi hankali suna zuwa sake sunan maza ware da gaske baran ba ku wani labari wani ban Allah ke ban labari ya ce gidan kitso matarsa ta je sai take ba wa sai wata yarinya ta zo gidan sai take ba wa mai kitsan labari cewa wallahi ta ebi ta ebi kasan tayar motar wani za ta kai zaria shine matarsa ta zo take gaya masa ta ebi ku duba tayar motarsa da ya taka bokan ya ta ibo a kawo masa za a yi mata aiki to shi zai zan nemo wani takalmin ka rasa Allah ya kyauta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله